إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لدرسنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول ثلاثة قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقد ثبت في المسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين وقد ثبت أيضا في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله قد روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إهدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يسترف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين أنواع مسلمي أتقيتي abin da yake cikin huduba ci gaba da mas'ala ta tauhidi muna bayani akan mas'ala ta tauhidi cikin kitabul usulu thalatha yanda ya fara Allah mai jin kai iya bayanin cewa nau'ikan bayan da mun ji duka cikin bayanin magana ta ibada ta maganar sanin ubangiji da ya zaka san ubangijin ka dai da wannan bayanin sai ke maka bayani cewa me ake kira ibada yace nau'ikan ibada wadda Allah ya umarni da ita misali an san islam imani ihsan iya daga cikin maratib addini sai ta yi daga cikin abin da ake kira ibada akwai addu'a akwai tsoro akwai kamna akwai dogara akwai kwadai akwai kwarjini tsoro za mu ce kaskantar da kai da komawa zuwa ga Allah komawa da neman agaji da neman kariya da neman ceto da dai maganan yanka da addawal ko bakance da wani wa'innan daga cikin ibadodi wanda Allah ya umarni to wa'innan dalili da kai wani magana faɗar Allah subhanahu wata'ala cewa maganan masallatai ko dukkan wuraren ibada na Allah ne kar a kirayi kowa ko ka a gama kowa da Allah subhanahu wata'ala kenan duk wani abin da aka ambato na addu'a tsoro kamna da sauransu gaba ɗaya duk wanda ya sarrafa wani abu daga cikin wani ababe ya dangana ma wani Allah to na mutumin ya zama mushriki mai tarayya da Allah kuma ya kafirta kuma kafiri ne ya kafadar Allah subhanahu wataala Allah ce duk wanda ya kirayi wani Allah ko ya bauta ma wani Allah ya haƙƙin Allah da ake ba Allah ya ba wani daban wanda ba Allah ba to ba shi da wata hujja a wajen Allah kuma hisabin shi a wajen Allah shi kuma kafiri baya rabauta a wajen Allah gobe kiyama ya kawo ruwaya ta hadisi cewa addu'a mukhul ibada ta da wannan ruwaya lafazin yana da rauni amma abin da ya inganta addu'a huwal ibada addu'a ita ce zunzurutun ibada a cikin ibadu ma domin yawa masu bautar wani Allah suna neman wani abu ne a wajen wani abin bauta don haka ibada addu'a ita ce zunzurutun ibada in wa wani ababen da ya jero gaba daya zai maka bayani dalla-dalla tun daga na harko ha ƙarshe kowane me ake nihi da kaza a yau za mu yi bayani kan masala ta addu'a a nan ita cikin nan maganar harko sai ka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala bayan da manzan Allah ya ce addu'a addu'a ita ce zunzurutun ibada ya ka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala cewa ubangijinku yana cewa Allah ya ba mu umarni cewa ku Allah ya ce ku roƙe ni in ba amsa muku kaga umarni ne Allah ya mana na yin addu'ar ma kuma a lokaci guda da alƙawalin karɓa wannan addu'a tamu kina ya mana umarni kuma ya mana alƙawali to me muke ta baba kan wannan alƙawali sai Allah ya ta duk masu girman kai akan wannan ibada ta Allah ta kiran Allah to za su shiga jahannama suna kaskantacce cikin kaskanci a wata ruwaya wata Imam Ahmad ya rawaito haka Imam Abu Dawud haka Tirmidhi haka Ibn Majah fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da kumiya yana da karamci Allah yana kumiyar bawon shi ya daga hannun shi zuwa gare shi ka daga hannu zuwa ga Allah to Allah yana kumiyar bawa ya daga mai hannu ya maido mai hannun shi banza ba komi Allah bai haka Allah yana kumiyar haka to don haka ke na wani alƙawarin Allah ne kuma Allah ya ga mana har iya kumiya ma mu daga hannu ya hana mu don haka yan uwa wannan addu'a kenan abu ne mai muhimmancin gaske to amma wata ruwaya wadda manzo ake ba labarin cewa ku kirayi Allah kuna masu yaƙini da zai karɓa muku addu'arku ba san kana annabi ce kenan ku roƙi Allah kuna masu yaƙinin Allah zai karɓa wannan addu'a yace domin ku sani cewa Allah bai karɓa addu'ar mai addu'a yana addu'a hankalin shi a wani wuri iya cikin gafala kina ana so bawa idan yana addu'a ya tsaye kaskantar da kai gashi nan a gaban Allah ko da kai baka ganin Allah Allah na ganin ka ka tabbatar da kana gaban Allah kuma Allah umarni ya maka kuma Allah ya ma alƙawali kuma Allah ba sa ba alƙawali kai wannan addu'a da wannan yaqini da kaskantar da kai ga Allah tabbas kana alƙawarin Allah subhanahu wataala na ya karba maka addu'arka don wata ruwaya annabi ya ba labarin cewa Allah annabi ta babu wani musulmi da zai roƙi Allah da wata bukata a wajen Allah sai Allah ya mishi ɗayan abu uku imma kai tsaye a gaugauta mai abin da ya roƙa a bashi imma a jinkirta mai wannan addu'a a gobe kiyama imma a kauda mai wani bala'i na kambacin addu'a da ya yi in wannan misali mutum zai misali kana bukata ku roƙi Allah Allah baka wani abu kaza in ma mota in ma kuɗi kaza to yakan yi akwai wani bala'i da yakin tanka ka misali kana neman Allah baka miliyan guda ko miliyan goma sai ka gama da wani bala'i wanda ya cinye miliyan goma kana Tunis kana Orange kana Maroc kuɗin su kare kuma ka warke ba wani ya alkhairi da a baka lafiya wannan misali ne kenan Allah kan wa ɗayan amma Allah bai taɓar da bawa in ma a baka da gaugawa in ma a jinkirta ma a lahira in ma a kauda maka wani bala'i wanda yake ka mutu addu'a da kai amma Allah baya tabar da bawa ilu ala muhim abin da ake nema dai bawa ya kaskantar da kai gaban Allah a lokacin da yake addu'a shine almuhim kai addu'a da gaske yan wa wallahi kaman da abu ya gabata da yawa misalai da yawa cewa Allah subhanahu wataala tun da na annabawan Allah da an masa ta mamaki na addu'o'i har yanzu ma Allah Allah ne kuma alƙawalin shi baya tashi har yau he dai mu mu canza alakar mu da Allah amma Allah iya nan alƙawalin shi iya nan mu ne muke canza alakar mu da Allah alƙawali da Allah ya ma annabawa masu imani wallahi har yau iya nan yan wani maka misalai guda biyu ko uku wanda wannan abu wani hakika a gaban misali wani mai sijin hanyoyin sadarwa wannan profesa ko doktor masu yalwa wanda kwanke zo nan iya ba labari shi abu ne wanda ya wakana a gaban shi ya ce a masallacin madina iya zamane suna karatu da malamin shi suna katun ƙura'ani sai ga wani latijo ce mutum masar ne iya addu'a iya ƙaskantar da kai ta wala wani mutumin ya ɗauki hankali na akan karatu na nake kallon shi nake kallon shi sai ma da mace bai kaka ya katan gama ya ce na kasa haƙuri ya in juyi an kalle shi iya yi iya yi ta wala da kai kalle shi kasa mutumin da gaske ki ya ce wallahi a gabana wani mutumin makaho ne kun ya ya sa kabar Allahu akbar raddana Allah mu da miduna Allah mu da miduna subhanallah kun ce sai da ya tsaye kun ce sai sun ya wadi sun ma'ana ya wadi ya rikice idan shi ko mu kai tsaye da ya walka ɗan shi duka shi ɗan tun ya aka shi ma tun da aka yara ma shekara ta kai shi saba'in da wani abu saba'in da wani abu amma bai gani tun yaro ɗan da yake bisan shi ɗan ba da ya walka ya ɗaya kama shi ta waye kai kuma ita ne wani kai ne wani ta Allah ka ba ta walla a gaban mai sami ido shekara ta da wani ido take Allah kamar ido Allah kamar ido Allah kamar ido iyaye da gaske ta walla a gaba na mutum wannan kun ya idan shi Allah mai domin idan shi da ya ƙini da ya ƙini yake da gaske yake misali da Muhammad Hassan shi ba labarin wani cewa ta masar ne ya bada misali ne cewa mutane mu ne muke canza alakar mu da Allah amma Allah har yanzu iya nan alƙawarin shi iya ne ka misali yace yace wata ran naji harami da iya da kujera ta wa'azi a harami yace zan ware darasi a harami sai mutum tsaye da tsatsatsa malam suka ce me yasa tsaye malam ya katu yace a shan shore shi ta kelle ta bayanin ka yace ni kin wannan ko na a gaban ku ya hudu garin su mai hali ne ya ce ya jima ya paralize ko ina yan kai shi ya doke shi ya ce ran nan ina daki ina kallon ka'aba ko ya taban sha'awa ce kai kucin mazan tekurin kurin je in kai bukata ta duk Allah ko na yana amma ya iya ga kurin shi je can kurin ka'aba ya ce ya preparan vol special mai hali ne aka yi mai jirgi na musamman daga inda yake da iyalan shi suka tahi ya ce da aka je harami suka ajiye shi to ku ku barni ku ana ku tawo ku ku ku dawo daga anjima su bar shi so yake ya abin tsakanin ya abin tsakanin shi al'abin da kawo shi ya ce ni kin wannan ko gani ina cikin addu'a ina ya Allah na zo gare ka Allah kabari ko ido haka kice Allah kabari ko ido na zo Allah cewa wala ina cikin addu'a kurin kaman bacci doke ni sai ya ce mishi kuma mishi kuma mishi mana ta cika ta cika ta cika ta cika ta cika ce cikin barcin zafira sai bayan na take da kudi na gani na tsi ce ni ne za a gaban ku da kwahuwar na garba tsi na samu lahiya ya samu a tsaye bai tashi ɗan wani wani mai almusu almuhim mutum ya addu'a da gaske allah yanzu ma shi ne mu ne da shakka iyayewa ba mu allah wai isa wa'in jara ba a gani ina magani a ka yi ƙini allah zai makura wannan shi yan wa don kini ya kawo maganar addu'a kuma dama allah yake ƙalubale wane ne amma jirgin mutum zara mana wane ne ke amsawa mai tsananin bukata in yi kira shi shi Allah ta ki a zo kuma ka zo ka ce Allah ta wane ne wa zai iya in ba Allah ba kira Allah cikin kaskantar da ka Allah taimake mu yan uwa muna ji masu ina kira ga dimme da alaka da hanyar karantarwa tun daga sama har ƙasa yan uwa balle musulmi muna kallo ruwa zai ci mu yan uwa me suka ce hausawa in ba kira mai ci gawayi kuna jin hanyar sadarwa wai tsari ne aka yi da sunan a fakaice da sunan karantarwa tsarin karantarwa ku diba abin da yake ciki ku diba juma'a idan har ba a ba mu wuni na musamman ba dalilin juma'a ko a rage ban lokaci ku diba inda aka medo karantarwa tashin yan lakwal mushina dubannan mushina uwayen yara su matasan wani ake bukata addinin ya zamana su saba da shi tun daga kwallon zuwa lisa kudi ba ƙarye ɗaya yan wa da tsakani ga Allah ƙarye ɗaya ka tashi kai uban yaro da kai mushe yawanci za ka ɗauko bala a wani birane ka ɗauko yaro daga lakon ga gosu da circulation ka zo gida ka yi wanka juma da ake fara ƙarye ɗaya ko ɗaya da kwata shan wa'annan akwai adalci akwai abin kwarai muna kira tsakani ga Allah a gyara inda kuka yi wani kuskure ma kuka ɗauke su budu to juma'a ma an ba ɗauke gaba ɗaya ba a rage mana lokaci a ba al'umma dama ta samun shirin zuwa juma'a wanda ce wajibi ne wajibi ne duk wani mai hanyar sadarwa sandika ce ta ta mushina ce ta uwaye da ce wallahi wajibi ne ku nemi haƙƙi da kanku haƙƙi ne ka ku cutar da yan wana ku ɓata tarbiyyar ɗiyan ku ku raba su da addinin su ka ga wajibi musulmi ba shi juma'a abin akwai matsala akwai matsala muna kira wannan haƙƙi ne wajibi akan uwan yara da su sandikoki na addini musulmi suke zuwa sama ku gyara wannan ranar juma'a ko ba a ɗauke ta gaba ɗaya ba to dole a ba mu wani lokaci zai ba mu damar shin zuwa juma'a Allah taimake mu